Go, kai, subhanallahi, to, kai, subhanallah, ratanga, ratanga ta haukace ne, kai jama'a, ratanga ta rikice, ratanga ta rikide, bala'i a cikin ratanga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A likitan ratanga mata masu juna biyu suna ta mutuwa bayan haihuwa sakamakon magani jabu da ake basu. Kaico, ‘yan jinjirai daga haihuwarku kun zama marayu, wayo Allah! To, amma abun akwai ɗaurin kaiwa, saboda Madam Sangare ma'aikaciya ce a likitan ratanga, kuma ta aihu ga ta nan da ita da jinjirinta lami lahiya. To, ba ma wannan ba, ladidi za ta sake ganin ɗiyanta. gaskiya ina son in ji ya za a yi na san kuma masu saurare kuna son ku ji yaya za ta kasance ko to ku biyo mu a cikin shirin namu yanzu yanzu nan rayuwa kenan
Tabara shalla mai iko Allah shi ke maganin komi. Ina gaisuwa ga duk jama'a ma'aikatan cikin santa santa ratanga domin aikin ku yayi daidai. Ungo zama cikin likita hangara mai takura ma mata baki da tausayi baki kula ma dan kowa. Ungozama mai rama ga mai kula da dan kowa. Rama a gaishe ki keke muke yabon kullum. Aikin ki yai daidai. Sharu saraku walladidi mara imani mai raba arman danta ya shi ka daina bugun matarka hakuri.
shiri na ashirin da hudu hannu cikin burgame
rayuwa ta yi kamari a cikin gidan likita ga yadda hangara ke zato ba haka harkokin suka kasance ba tare da madan sangare ibrahim dan taksi ya samu riƙon yaron nan salele tare da izinin kakashi da takasa
Hangara, hangara.
Haba, Madam Sangare, ni wallahi kina damuna aiki na yayi mini yawa bar ni haba in yi ai harkan gabana.
Don Allah hangara ki tsaki saurare ni. Ni ma cikin wani tashin hankali nake babba. Kin ga mai gida ne da mai gida na ya ki tsayawa ya kula ma wanga yaron ko kallon shi bayi. Ni tsoron nake ka a zo ya gano da yaron na bai kama da shi.
Kin ga kwantar da hankalinki ba wani abin da zai gane. Ke ce dai kike sa abubuwa cikin kanki shi yasa abin yake damunki.
Kin san wani abu tsoron nake in ba ya je ya ga Dr. Sani ba. Ya gaya mai gaskiya ya ci mishi ba ya aihuwa.
Hakan ba zai taɓa yiwuwa ba don haka kwantar da hankalinki. Haba, Kin san abin da nake gudu? Ka aje mai gida na ya je ya gamu da uban yaron nan na gaske. Kin ga in samu matsala. In jin dai ko in ba za ki bani baya ba.
kin ga hakan ba zai taɓa yiwuwa ba. Saboda uban yaron nan ba ma nan yake ba. Daga ƙauye an ka kawo shi. Don haka kin ga kwantar da hankalinki. Kake damu.
uwayen abdulaziz sun fusata game da shi ransu ya ɓata matuƙa sun ɗauki niyyar su ja mishi kunne idan ya shigo gida
Ina, Abba, ku dubo kayan nan daga cikin ɗakin Abdulaziz ne na hoto da su.
cikin ɗakin abdulaziz suke hito da su Ƙwarai da gaske.
yanzu waɗan kayan kayan abdulaziz ne Ƙwarai da gaske, Baba.
wa mi alaikum salam ka yau gidan namu lahiya ga mamma da baba da rahama an zo an taru wuri guda allah ɗaya sa lahiya
ina lahiya take abdulaziz wa'annan ƙwayoyi da wa'annan kuɗi na waye to kenan dai mamma zuwa aka yi cikin ɗakina aka yi ta bincika min kayana kai duba abdulaziz tsaya nan wurin ka gaya mana ina ka hito da waɗanga kayan Baba na da gaskiya, ka gaya mun ina ne ka wuto da kayan nan. Ka sani sarai da ni ungozuma ce a nan likitan ratanga. Kuma aikina shine kula da lahiyar mutane, ha? Wato ni ina can ina aiki kai kana can kana Allah rahama dakata yanzu zan muku bayanin abin da yake faruwa ni dai kun san babban gurina a rayuwata shine in zama sanannen dan kwallon kafa kuma ina da gurin zuwa turai abokina mato shine ya bani kuɗi wa'anda zan shiga mota in bi ta hanyar sahara in tafi turai ni kuma daga baya na yi tunani na ga irin mutuwar da ake da rayukan da ake rasawa a wannan sahara yasa na hwasa amma kun san ko da na hwasa dole sai na samu kuɗin da zan biya mato shi yasa ni kuma na shiga harka sai da ƙwayoyin wannan don haka da allah na san na yi kuskure a yi min haƙuri a yi min afuwa to dakata wai ka san cewa ma 'yan sanda suna yawo cikin garin nan suna kama masu sai da irin waɗannan ƙwayoyin na sani baba amma wa'annan mutanen da ake kamawa ai su ne suke ba mu ƙwayoyin da muke saidawa
kenan magana gada rahama ka gaya min kenan gaskiya na To yanzu dai mamma, tun da dai ya gane kuran shi, kenan ya fara jin ciwon kanshi. Kuma ya hwasa wannan tahiyya na mai ɗauke da haɗari ya kamata a mishi afuwa.
to mutum na so kama kan shi yuka ya koma kirari
bai ho gane komai ba in ya gane ne ya kai kanshi wajen 'yan sanda su mai hukunci Haba baba, idan an kai shi wajen 'yan sanda rihe shi za su yi baba. Kuma a nan cikin kason nan babu abun da ke da kwai sai muyagun mutane da suka yi su. Kenan inda dai jan ƙara taɓarɓarya zai yi baba.
to to yanzu ku wace shawara kuke gani Ni dai a gani na baba ya kamata mu zamna mu tattauna a cikin wannan gidan domin mu nemi mahita. Ko da ya kai kai ma a kai shi a hidda ta cikin garin ga na ratanga ni na kwamace haka na. Amma insha Allahu na nemi ra'ayin Dr. Sani da kuma Umma kun shi ko baba. Amma abun da nake so ya kamata a ɗora wata sabuwar doka a cikin wannan gidan. Ita ce a hana shi wuta daga cikin ɗakin nan nashi. Kuna ji baba?
yauwa wagga shawara ta yi Ai, wagga magana daidai.
ta burge ni bancin haka kuma a kama wayan nan tashi an sheta a kashe ta Haka baba yahi.
habba rahama ke da nake ganin zaki kama mini kuma ke kike ka irin wannan shawarar kai dai ka bani wuri ka ma sa da ban sa aka kai ga wajen 'yan sanda ba shi man shi duk ka bi ka daga mu hankali kai a gaskiya hankuri ta kama jikinta matasa suna buƙatar wannan ƙungiyar ta kafa kuma komowar rahama a likita ya ƙara mata ƙarfin gwiwa
Wa alaikumu salam ke yan mata, yan mata adon gari shigo mana, shigo ki zamna. Ka ya mini mi ke ta da ke.
Eh na zo ne don shiga cikin wannan tsari na wanda ke wayar da ma matasa kai, amma ajiyar littattafan ki kuma a makarantar mu. Amma na fi ba ni so a makarantar mu, don suna ɗauka ta waye yawon da idanunta suka buɗe. Alhalin ni na riƙe budulci na, ba ni son kowa ya sani.
Masha Allah wannan abu ne mai kyau rike budurkinki a a matsayin a shekarunki. Gaskiya na ji daɗi sosai kuma ki ci gaba da haka. Ko kina iya zauwa da marece mu tattauna karhe shidda.
Eh na zo insha Allah.
To ina jiran ki sai kin taho.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam Inspector Zina.
Hankuri.
Muna lahiya.
Lahiya lau ya gari.
Alhamdulillah.
madalla eh yawwa hankuri abinda dai ya kawo ni shine na so in faɗa miki a iya bincike na da nai ni inspector zina na gano cewa mutuwa aurenki da ke da yaji akwai tangarɗa shin ko za ni iya taimaka miki Na gode. Rabuwana da tsohon mijina yaji ya kai mu har gaban juju inda yake tugumata da wa- na yi watsi da ɗiyana na bi saurayina shi yasa juju ya ɗaukaka kara har hotona ya kai gaban juju.
hoto kuma kenan in na gane shi bincike ma yake yi bisa kan rayuwarki don me yasa duk wannan laihina ne ni da ban yi komi a cikin sirri yaji yana so a bashi rikon ɗiyanmu alhali kuma baya iyawa kuma ana hugumar shi da laifuffuka da dama kai safaran motocin swata hatta ma da rasuwar hindatu yana da sa hannu a ciki shi ya sama insha Allahu na ce za ni ɗaukaka kara to madalla hankuri na ji daɗin wannan zance naki tunda zaki ɗaukaka ƙara insha Allahu ni kuma zan yi iya ƙoƙari na in kama miki in ga har komi ya tafi daidai na gode inspector zina
To jama'a salamu alaikum.
salam.
Wato maharin wannan muhawara ta hanyar na'ura ita ce wani rahoto da rahama ta yi mini cewa 'yan malati ba su samun kyakkyawar tarbe a cikin gidajen likitotinmu na karkara. Kuma ina mai horin ciki saboda duka gidajen likitar da abin ya shafa suna nan tare da mu. Dokta Bismillah.
Na gode Dr. Sani. Lalle karamcin maganin da mata suke amfani da shi wajen tsara aihuwa sai karuwa yake. Kenan matan da ke amfani da shi ba su da kariya. Gaya kuma yawansu sai karuwa yake. Kenan shi ke kawo macen da ta ɗauki ciki ba da son ta ba ko ba ta shirya mishi ba ta je ta zubda shi a ɓoye. Game da haka, ina fatan ga duka likitocin da ke aiki. su ba mu goyon baya mu samu mu jawo hankalin ministan kiwon lahiya a tsara hanyoyin da za su sa karamcin maganin nan a bar samun shi zan yi amfani da wannan daman in gode ma rahama da ta tsara wannan taron
To madalla dokta kuma ina mai tabbatar maka da cewa duka wa'anga maganganu da kai za mu ɗauke su mu bincika su kuma mai unhani da su insha Allah.
ya yi dr sani ni ma ina amfani da wannan daman ina gode ma mutanen da suka taru nan suka ba mu aron kunnun su don su saurare mu Eh hangara Na'am doctor.
yanzu abin da nake so da ke To.
ki je ki mini raskwana ta dukkan magungunan da ake amfani da su ta wajen tsara aihuwa wa'anda matan unguwan nan suka yi tambaya ina so in san wa'anne ne suka kare kuma tun yaushe suka kare don in san inda aka kwan Yo ai dokta masu kula da ɗakin magani ai suna nan tare da mu. Don haka ka tambaye su.
A'a. kin san da cewa magungunan nan suna da muhimmanci kuma ko da yaushe suna karewa bai kamata haka nan ba kuma abin da ake so yau ya kamata a ce kowa ya ba da goyon baya don wannan abin shine yake ci mu mutuwa a ƙwarya kuma shine alkiblan mu kina tare da mu ko kaka Ai haƙuri na tuba dokta.
Dokta, kun sani cewa rishin maganin tsarin aihuwa ya zamanto kamar ruwan dare gama duniya ne kun gane ko? Ba ma kamar wanda ake amfani da su yau da kullum. Amma ina so wanga jan hankali ƙasa ya zamanto hanya ce da za ta ba mu dama mu samu magunguna a kowane lokaci kuma isasshe.
to madalla e lalle ya kamata mu diba hanyoyin da ke kawo mu magani mu tsara su saboda haka za ni unhwani da idan sani a ministan kiwon lahiya da kuma wannan kungiya mai zaman kanta don su duka su samu mu hannu yanzu jama'a na gode muku Muke godiya.
to bayan haka kun san da karamcin magani ya fara kamari a cikin gidan likitan nan haka ko bai kamata ba ya kamata ya kasance da ko da yaushe ana samun magunguna a cikin gidan- gidajen likitoci Gaskiya ne.
saboda 'yancin 'yan malati ne a ofishin minista ana nan ana shirye-shirye wanda za a ɗauki matakai kuma mu ma likitoci da ni da abokan aiki na mun gamu mun yi shawara mun ɗauki alkawali da za mu ɗauki matakai a bisa kan wannan ga wasiƙar da na rubuta ni da kaina ta ɗauka alkawali cewa za mu yi aiki tukuru don wannan karamcin magani ya- ya ya- ya dakata Eh, hangara Na'am doctor.
ki ta yi ki kai ta ofishin minista To.
na kiwon lahiya To.
bakin san wurin A ba ƙwarai ma da gaske.
amshi Na saurin sosai ma.
to To.
je ki Na ta yi kenan.
eh eh rahma Na'am dokta.
lahiya
Dokta nazari dai ne nake nan gai.
Aha.
wallahi dokta ƙanina abdulaziz yake nan yana bin mugayen matasan unguwa yanzu har suka sa mishi a cikin kai ya ratsa tenere ya she can libya a can ya ɗau jirgin ruwa domin zuwa ƙasashen turai subhanallah lalle ya ɗauki mugun hanya wallahi dokta ni yanzu abun da nake so so nake kwata-kwata in hidda shi daga cikin garin gana ratanga yo in haka nan ne ai kashi tafowa mana ga gari mai kwanci hankali shekaran jiya ma na je can wurin aiki na ga wallahi gari ne tsararre kuma mai kwanci hankali tura shi can mana ki gani to dokta yo a can wurin yana iya yi da karatun nashi insha Allah a cikin garin tafowa akwai wurin da suka keɓe na musamman inda matasa suke wasannin su na motsa jiki kenan a can yana iya zuwa ya karatun shi in ya kare karatu kuma ya zo ya yi kwallon da ya sha mushi kai ba matsala
to shi kenan na gode da wannan shawara da kuka bani na duba in gani insha Allah dokta to madalla na gode to madalla hangara ta yi ba ofishin minista kamar yadda ta ce ma dokta sani ko da ya bada baya sai ta kama hanyar gida
kaga shigo shigo shigo shigo haba in ji abin da yake tare da kai ina da aiki na da Allah ka bata min lokaci kai hangara kenan wai kin san wani abu ma da ke faruwa an sani ba kin san abin da matata ta mini hankuri kin san cin mutum da mini wai a ce duk irin kulawa da nake ma hankuri yanzu a ce hankuri ta ki bari in ga diyana Eh? ta kyauta mini yanzu nan yanzu saboda Allah abin da ya kawo ka kenan kake bata min lokaci ha abin da ya kawo ka kenan ai ki barin da ita wallahi ba lahinta bane ba lahinta bane wannan sanin shine ke ruda ta shi ke ɗauka mata da hankali kuma wallahi tallahi sani in na gamu da shi zai gane shi ni ba shi ba kan wallasa bane wallahi eh na wallahi nake ga miki eh kuma ina hangara Ina jin ka.
abinda ma ya kawo na daban kuma dan rancen kuɗi nake so da Allah ki ranta mana yan kuɗi albashi daga baya in komai na ya kammalu zan biyan ki kuɗi ga ki da sa'a kullum in kika so abu wallahi samu kike na lura da haka kuma kullum ba ki rasa kuɗi ga hannunki a dan ranta mana yan kuɗin nan daga baya sai in ga yadda ba da ni in maida miki kuɗin ki
daman na sani da ma na ga kana dan wannan abu na gane ni na san banza ba ta kai zomo kasuwa dama abin da ya kawo ka kenan neman kuɗi yanzu saboda Allah ya ji kai yanzu bakinka ba ya jin kunyar roƙo na kuɗi ha ka mance da na nemi alhurma gare ka ka ƙi mini ha wata mata da ba ta aihuwa da na ce ka zo ka ba ta haɗin kai don ta samu ɗa ƙeme mai ka ƙiya mini yanzu kai ne za ka zo kai mini zancen kuɗi ba da Allah da annaba ba ke ma hangara tsohon zance tsohon magana kuma kin mai ta yanzu wannan tsohon magana ce eh a bar wannan zance ha ba da Allah Kaga.
eh ni yanzu wannan zance ma ya kare gare ni ya huce lai saboda yanzu haka matar ta samu wanda zai biya mata bukata tana nan ma da ɗanta har ta aihu kai yo in dai kuma wannan magana ce ke hangara ke ko gobe kika neme da wannan wallahi ni shirye nake in biya irin wannan bukata haba me abban iya miki
ba kuɗi ba kake so wallahi kuɗi nake so kuɗi kake so kuɗi nake so to na ji ni zan na san hanyar da zan bi ka samu kuɗi amma fa sai in zaka ima bakinka wallahi bakina alaikum wallahi kake damu in dai na samu kuɗin nan wallahi to shikenan Eh.
ai ka san wadda nake maka zance yanzu nan nake ce maka ta ta- ta aihu ta samu ɗa ko ba kowa ba ce illa madam sangare madan sangare ita to kwarai ku to amma tana ƙasa tana dabo don tun da ta samu aihuwan nan tun da ta samu ɗan nan hankalinta ya kasa kwanciya tana gudun mi- mijinta ya gano gaskiya ni ma kan kai na hankali na tashe ki ka gane ai don haka ina so ka kula min da ita ka bi ta sau da kawa ka gane ai madalla to in kuma dai wannan ne aikin wallahi zan iya kake damu a'a zan kula da ita kuma ta abin da ke so zan yi akan ta to shikenan yanzu jirani rike ga wannan wannan wannan su mataɓi ne an gara ke na Ka gane ai.
na gode Yawwa.
na gode kai kai kai alhamdulillah to kin ga haka nake so hankalin ki kake abin nan kin gane ko zan iya kai kai kai waɗannan kuɗi duka alo Alo, hangara, kina lahiya? To, ina ina nan garaji inda kin ka sani. Ki zo ki iske ni. Ki biyo da takardun ko.
to kaga kai bi hanya dan Allah dan Allah ka bi ta inda ba a a wanda zai ganka eh bi ta baya bi ta baya je ka je ka Mm.
hangara tana gaggawa ta zo ta same ta ta shiga mota
Hangara? Bismillah, bismillah. a muna laya Allah mu shi sangare lahiya la wallahi aiki.
a alhamdulillah Yawwa.
ki hangara wani irin bata lokaci ce nan ga mini ha Haba, mushe sangare. Yanzu dai ba wannan ba. Kaga wannan ita ce wasiƙa wadda m- Dr. Sani ya rubuta saboda a kai ta ofishin ministan kiwon lahiya. Ka gane ai. Yauwa, si kenan sai ya sani kuma na ce to bari in zo in kawo maka. saboda ai ka san ina son harkar nan da kai ko inda ba ni son harkar nan da kai da sai in kai ta da kaina ko kuma in bada a kai A wannan ba wani matsala ba ne an hankara ko an kai shi can minista ni zan same shi kuma za a gaya mini wasu wane ne sun ka kawo shi wannan ba mat- ni abin da nake tambayan ki wa- wani irin magunguna ne kuke bukata da lik- cikin likitan kaga ku mushe sangare ba ni da listi in magunguna wanda ake bukata ka gane ban san su ba hankara wani irin aiki kike nan ga mini ha kamar ki baki da list ke ke ke sayan ga kin manke da ni ne nake a koma sai ki kawo ki wurin aikin ga har kin samu cin gaba kuma ha kuma ki ce mini baki da list wani irin zanki ne kike kawo mini mushe sangare na ce wai hmm, labarin dan gata ya na san da yanzu ya fara murmujewa aiko
ina kawo miki wani zanke sai ki kawo min zanken abin ga dangata ke diba na manke ma yara kankanan nan da kin ka sa kin aiki suna sai da magunguna ko ina kuna samun matsala ha kin ga ko ina zanken ne ya za ki yi kisa yara kankana ha kuma kin manke na inspector zina tana nan tana bincike kenan in baki aniya ba kin ga da yara har da ke za a bake da ku kaga yanzu gashi gata rike menene wannan wannan wasiƙa ce rike gata nan na baka listikin da ake bukatar magunguna listikin da ake da bukatar magungunan gata na rike yau hangar hab- abin da nake tambaye kenan tun yaushe na gode shi kenan abin da nake so kenan na gode aha yanzu kin ga kin fara aikin ki yadda ya kamata kin gani ko eh babu wani matsala haba kin ga aikin da nake so kenan haba kin yi Yawwa.
kokari mana mushe sangare Ah?
sai dai ho akwai matsala
asha saboda doktor saniwa yana nan ya sa a kai ido a kaina yau hangara dami nasa dami nasa kikan ina Ah?
gudun wani abun ya zo ya faru babu komi wannan zancen ku ne ni bana kike wannan abubuwan bana kike dan shi na kike kyan dai ba ya take bani wuri
To ya take bani shikenan, wuri.
na shi- Eh, sai an jima.
wannan aikin kike ne
duk kwanakin nan inspector zina tana cikin likita sai kai da kawo take yi tana ci gaba da bincikenta a nata share ita ma hangara tana nan tana ci gaba da ciwaciwarta ta satan magani kai da kawon 'yan malati yana ci gaba a cikin likitan ratanga
kai da Allah da Allah ku bani hannu ina likitocin ga don Allah ina likitocin da Allah ku kama ku kama muna ku sa muna hannu ga muna me faru A'a, 'yan mata, 'yan mata, kina ji na? Subhanallah, me faru ne?
yo ya ta ce wannan me yasa me ta?
shekaran jiya ba mun zo da ita a nan wurin ba har kuka ba mu maganuka ba Eh tabbas kwarai. Ah, inna lillahi, me faru ne yanzu to?
kai wani ne ne ba haka lahiya A hangara wannan yarinyar da kuke gani shekaran jiya baban ganata ya kawo ta nan.
To.
Tana da matsala na majinar gaba. Kuma na ba ta maganin garkuwar jiki. Yanzu gashi sun dawo sa kenan alamun cewa lalle akwai wani matsala to babba.
kun ga kenan a huce da ita babba asibiti da sauri maza To to ku kama.
ku wuce To, maza kama.
da sauri da sauri Kama, maza ku kai. To kama.
Mu je, mu je da sauri maza
Eh, hangara na'am doctor jean paul ga inspector zina na yanzu daga babban gidan likita take ta sanar da ni cewa yarinyar nan da muka aika ta rasu eh amma aka ce waka bakin mai ita ta hi daɗi inspector bismillah
Eh, Dr. Sani, lalle babban likita sun ba mu takarda binciken da nuna yarinyar nan mutuwan nan ku ne silata.
inspector kenan kina shakka aikin da muke yi a nan ne
Dr. Sani, ko tantama babu saboda wannan aikina ne.
to aiko maganin da suke aiki da shi a can babban likita da wanda muke aiki da shi nan wurin duka maganin ɗaya ne daga wuri ɗaya ke fitowa
wai menene hujjar su ta cewa lalle mu ne ummul aba'isa mutuwar yarinyar nan alhali can ba mu san abin da suka mata ba
to yanzu dai ana nan ana bincike biskan gawar yarinya
dokta ni ina ganin ya kamata a tuntuɓi kwamiti domin su ne za su taimaka ma uwayen yarinyar nan su gano dalilin mutuwar ɗiyarsu to ai shi saman nan ma da kuka gani ba ƙaramin ɗan siyasa ba ne ba kuma sannan ɗan kwamiti ne kuma shi kwamitin ma ya san da mutuwar yarinya kenan don haka sai kun kama jikinku to ni yanzu abin da nake so gare ku duk ma'aikatan gidan likitan nan kowa ya ba inspector zina goyon baya don ta ci gaba da aikinta kun gane ko yanzu kowa ya koma wurin aikin shi
Masu saurare, ba na gaya muku kuɗi na sa hauka ba, ko ba haka ba hangala tsohuwar ungozo ma? Shin wai ma, anya kuwa, Dr. Sani yana iya ɗaukar ɗawainiyar wannan rigingimu na likitan ratanga kuwa? Gaskiya ina son in san haka. Idan muna son jin wannan labari, sai mu saurari shirin mu na gaba, rayuwa kenan.
Ungo zama cikin likita hangara mai taku